الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar litinin 29 ga watan safar shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 22 ga watan 12 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna umdatul ahkam na ashekul imam abdulgani ibn abdulwahid ibn ali al-maqdisi rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi ɗan tambayoyi sukan iya gabata tambaya ta farko ɗan uwa ke cewa wai shin haka ne cewa aisha matar manzon allah sallallahu alaihi wasallam iya tufafinta a rayuwarta kumfule ɗaya shi take sakawa sannan kuma wani lokaci ta wanke ta sa kamar yaya tambayar ta na wai kwamfulin ta ɗaya a rayuwarta kuma sau ɗaya take cin abinci addini na Allah da tana cin abinci sau biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsawatar da ita ya hane ta wai shin haka ne to a nan dai abin da za mu faɗa ka'ida Allah ya ajiye mana kullum mana harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك يفسر الآيات لقوم يعلمون kasancewar a rayuwarka ka ce kai ba za ka wuce kwamfule ɗaya ba wannan kuntata ma kanka ne kuma takura ma kanka ne matukar kana da halin abin da ya wuce kwamfule ɗaya ubangiji subhanahu wata'ala bai haramta mana ba mumini yayi kaya kaya waɗanda suke masu yawa illa kasancewar ana buƙatar idan Allah ya wadatar da kai kayi sababbin kaya to sai ka diba waɗanda ka ɗan kwana biyu kana sawa sai ka nemi waɗanda suke mabukata su ma ka ba su ba sai kaya ya mutu ba kai kanka kana kyamar shi sannan zaka ɗauka ka bada an gane ku kana son abu kana kaunar shi ake bukata kai ma ka dauka ka bada kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun kada ku nufaci abu wanda yake mummuna lalatacce ku ce shine za ku dauka ku ciyar a nan maganar cewa aisha allah ya kara mata yadda a iya rayuwarta kwamfulanta ɗaya ɗaya wannan magana kwata-kwata ma ta ci karo da hankali lalle an samu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dama suna cikin kunci wanda yake na rayuwa an gane ko sun kasance a cikin kunci wanda yake na rayuwa kamar yadda hadisi ne sahihi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa yace wallahi naga sama da mutum saba'in zuwa tamanin daga cikin ahlus suffa a cikin su babu wanda yake da wato gyabto da mayafi in ma ka samu mutum gyabtan shi ɗaya ko kuma ka same shi wato yana da katon mayafi wanda zai ɗaura a kafarsa sannan ya janyo harshen sai ya kulla a wuyansa kusan mutum tamanin daga cikin sahabban mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ahalus sufa ba wanda yake da zane biyu an gane ku wanda zai daura ɗaya kenan a tsatsan shi ya rufe al'aura shi ɗaya kuma ya yafa ya rufe kafaɗar shi ba wanda yake da biyu in ma ka samu mutum yana da kawai zani ɗaya shi ma bai dan wadace shi ba amma ya daure ya rufe al'aurarsa ko ka samu wanda yake da zani mai fadi wanda ya daure tsatsan shi sannan ya janyo shi sama ya kulla harshen akan wannan atikin sanan kenan uyansa lalle haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun rayu a cikin kunci kuma haka kar mu manta bayani ya gabata matar da ta zo ta tsaya gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta bayar da kyautar kanta zuwa gare shi manzon Allah ya kalle ta sama da ƙasa bata kayatar da shi ba manzon Allah ya sadda kai zuwa jimawa wani sahabi ya ce ya rasulullahi in har kai baka baka da bukatar ta ni a aura mu manzon Allah ya ce masa to kawo sadaki ya buga ya buga bai samu komai ba manzon Allah ya ce masa je ka je ka nemo sadaki ya dawo ya ce ya rasulullahi sai dai wannan zanan nawa in shi zan bata manzon Allah ya ce to me za ta yi da wannan zanan naka in kai ka ɗauki wannan zani ka bata kai kuma me za ka daura ka rufe al'auranka me za ta yi da zanenka azan Allah ya ce masa je ka dai ka nemo sadaki shine ya ce masa iltamis walau khataman min hadid je ka dai ka nemo ko da zobe ne wanda yake da bakin karfe azan Allah ya ce je ka ka samu ya dawo daidai da zobe na bakin karfe ya wahala azan Allah ya tambaye shi ya ce masa me ka haddace na alqur'ani ya zana masa wasu surori maza Allah ya ce masa zawajtuka habi ma ma aka min alquran na aura maka ita a sababin abin da ke tare da kai na alqurani an gane ku anan karkace kawai dan mahaddacin a ya haddace wasu sururi ne aka bashi ba tare da sadaki ba kamar yadda wata riwaya ta bayyana waɗannan sururi da ya haddace maza Allah ya ce je kaka koyar da ita shine matsayin sadaki to irin wannan lalle a cikin sahabbai suna da yawa amma Aisha Allah ya kara mata yadda wadda diyar Abubakar ce Abubakar kuma wadace ne a ce ta zauna iya rayuwarta kuma da kumfule daya kuma cewa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce wanda kasancewar in an je yaki an samu ganima Allah da manzansa suna da kashi ɗaya daga cikin biyar ɗinta za a kasa kashi biyar wannan kashi ɗaya na Allah ne da manzansa kuma da dangin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na kusa wanda Allah ya haramta musu cin sadaka da talakawa waɗanda suke miskinai mabukata da waɗanda suke marayu kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa wa alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakini wa bin sabili in kuntum amantum billahi وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان wallahu ala kulli shay'in qadir dan haka matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ce iya rayuwarsa ta rayu da kumfule daya wannan magana tana buƙatar dalili an gane ko alhali ba san wani dalili ba akan haka kuma maganar cewa da tana cin abinci so biyu a yini manzon Allah ya tsawatar da ita ya hane ta ta koma cin abinci a wuni so daya wannan shi ma yana buƙatar dalili in za ka ci abinci ɗinsu nawa za ka ci a cikin yini wannan ba laifi ba ne ba shi dai abin da ba a bukata mumini ya zama bawon ciki an gane ku menene bawon ciki wanda idan ya sanya abinci gaba sai ya cika cikinsa kamar yadda hausawa suke cewa sai ya yi gangan kare kuma kafin abincin ya narke ya buƙaci cin wani abinci hannu daga ya samu wani ya ci wannan kwata-kwata bai dace ba da mumini likitoci tun na wancan lokaci sun yi bincike sun binciko cewa na daga cikin abin da yake hana dan adam ya zauna da lafiya a gangan jikin shi yawancin abinci yawancin abinci yana ɗaya daga cikin abin da yake haddasa cututtuka a jikin dan adam kamar yadda wani malami yake cewa salatul muhlikatun lil anami wa mid'atu saqami ila saqami dawamu mudamatin wa dawamu wadi'in wa idkhalu ta'ami ala ta'ami haka ka ci abinci kafin ka ji yunwa ka buƙaci wani sannan ka samu abinci har lokaci to wannan yana haddasa cuta a jikin dan adam don haka kasancewar maganar cewa so ɗaya take cin abinci a yini wannan kwata-kwata babu wani dalili akan haka kuma Allah bai haramta maka baka ci abu haramta maka baka ci abinci sama da so ɗaya ko so biyu ko so uku a yi bakin gwargwadon iyayen da ɗabi'ar ku da al'adar ku take shi abin da ake bukata dai a tawazu an gane ko mutum ya ringa aunawa kada ka ringa wuce ka'ida kuma kasancewar abu ne sananne a cin abinci galibi idan ka ɗauka su kansu suna da algada kuma sannan suna da al'asha an gane ko idan aka ce algada shine abincin rana idan aka ɗauki al'asha shine abincin dare idan aka ɗau alfudur shine karin safe wanda mazala sallallahu alaihi wasallam su da yawa Aisha take cewa yakan zo da safe ya tambaye mu shin akwai karin kumallo idan akwai mu bashi in babu mazan Allah sai ya ce ya wuce da azumi inda ma shi mai tambayar faɗa inda ma a ce shi wanda yake wannan ya faɗi cewa lalle iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun rayu rayuwa wadda take ta kunci kuma duk da haka suka jimre an gane ko ba su samu wani rauni da kasala akan isar da sakon ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda ita Aisha Allah ya kara mata yadda hadisi ne sahihi take cewa mu iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mukan kwashe wata biyu zuwa wata uku wato hayaki bai tashi ba ma'ana tukunya ba ta hau ba aka tambaye ta to me kuke ci kuke sha take cewa al'aswadan yani at-tamr wal ma me kuke ci tace bakaken nan guda biyu da bino da bakin ruwa shine abincin kawai akan kwashe wata biyu wata uku kuma har ma wani sahabi yake cewa ba mu fara goshi da abinci sai da aka bude khaibar da yaki sai a shekara ta bakwai da hijira sannan suka fara goshi da abinci to don haka dai su irin waɗannan abubuwa lalle za ka ji abubuwa na hikayat da kurafat za ka ji abubuwan kwata-kwata sun ci karo da abin hankali ma kuma sun ci karo da shari'a lalle iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna ɗaya daga cikin waɗanda suke masu kyamar duniya amma kyamar duniya ba ta karkashin ka kaurace ma abin da Allah ya halitta maka shi in aka ce gudun duniya shine mutum ya yi taka tsantsan ya nisanci duk abin da Allah ya haramta masa sannan kuma ba zai faɗaɗa ma kansa ya yalwata ma kansa game da abin da Allah ya halitta masa ma'ana har ya wuce ka'ida wannan abu ya shagaltar da shi shi ne na'am
tsarin ya rikin su ya da goshi a gine da hula ko da wani washin ka nada rawani ya halatta ka yi sujada a kan nadin rawani ma'ana ya rufe goshinka kwarai da gaske ya halatta duk da wasu malamai suna cewa wai idan bai wuce ba nadi ɗaya ko nadi biyu kana iya yi amma idan ya wuce haka kamar katin rawani da wasu suke yi to su suna ganin karhancin ka yi sujada akan wannan nadin rawani babu wani dalili wanda ya haramta yin sujada akan wani misali ko rawani ko kuma ka sanya ka yi akan tabarma ko tafi da sauransu kamar yadda akwai hadisi ya gabata a cikin darasinmu na bukhari wani sahabi yake cewa mun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama musamman sallah ta azzahar ya ce in za mu yi sujada ba ma iya tabbatar da goshinmu a kan ƙasa sai mun janyo gefen mayafinmu mun dora saboda tsananin zafi wanda yake na rana to don haka ko da illa ko ba illa ya halatta mutum ya yi sujada a kan wani tufafi sawa'an tabarma ce ko tafi ne ko kuma naɗin rawani ko hula ce in ta rufe goshinka duka ba laifi ba ne mutum ya yi amma iya abin da ake bukata dai mutum ya tabbatar da kenan goshinsa da hancinsa ya zamanto sun tabbata akan ƙasa in hular ko naɗin rawanin zai hana hancin ka ya taba ƙasa to wannan baya dacewa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana yadda ake sujada goshi da hanci su tabbata akan ƙasa tafuka su tabbata akan ƙasa sannan gwiwoyi su tabbata akan ƙasa sannan cikin yatsotsi su ma su tabbata akan ƙasa kamar yadda yake cewa an umarce ne na yi sujada akan gababuwa guda bakwai to goshi da hanci a hada suke da goshinka da hancinka sai ka tabbatar da su akan ƙasa kenan in naɗin rawani zai hana ka to wannan baya halatta baya dacewa na'am masu me wai dangane da kamar misali wani kadir wanda ake sa ke dauke da ayoyi na alkur'ani wanda ake kafawa a daki wani kadir din za ka samu ayatul kursi ce a rubuci wani ka samu kulhuwallahu wani ka samu da kadisha'akum wani ka samu da ilafi wani ka samu fatiha da sauransu mun yi bayani akan wannan matsala ina ji bai wuce ba sati biyu ba a yi katari ba ka halarci darasin wannan baya halatta an gane ku domin duk wanda ya kafa wannan yana kafawa ne wai a matsayin ita wannan ayatul kursiyu da ya rataya ya kafa ta da sunan cewa ta janyo masa albarka ko kuma ta iya masa wani bala'i kamar misali wasu gobara da wasu sata da wasu sauransu wannan ba su da bambanci da rataye laya an gane ko wanda bayani ya gabata tun a darasinmu na kitabun tauhid laya hatta da wadda take dauke da ayoyin alkur'ani a magana mafi rinjaye baya halatta a ratayata ba mu muka faɗa ba mazan jiya suka faɗa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin su Abdullahi dan Mas'ud da kuma almajiransa irin su Al-Aswad ibn Qais an-Nakhai irin su Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai abdullahi dan mas'udi ya ce aya yake cewa ba bambanci tsakanin laya ta alkur'ani da wadda take ba ta alkur'ani ba menene hujja domin dalilan da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dalilai ne waɗanda suke haɗaɗɗu ma'ana gamammu babu wani abu wanda yake banci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa duk wanda ya rataye laya fala atamma Allahu la man ta'allaka tamimatan fala atamma Allahu la yace duk wanda ya rataye zuciyarsa da wata laya ya ce fala a tammallahula kada Allah ya cika masa abin da yake guri yake nihi in yana nihin janyo wani amfani ne kada Allah ya cika masa idan yana nihin ije ma kansa wani bala'i da musiba kada Allah ya cika masa nan addu'a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa kuma ba a taba samu daidai da hadisi daya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya rubuta kaza ya sha ko wanda ya rubuta kaza ya rataya sai dai wanda ya karanta kaza Allah zai masa kaza haka ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ayatul kursiyu da makamantansu mun yi bayani iya hanyar da aka dora mu shine dangane da karanta su tana daga cikin azkarus sabahi wal masa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana kuma tana daga cikin ma zikiri wanda aka shir'anta mana a bayan kowace sallah ta farilla domin ya ce duk wanda ke karanta ayatul kursi bayan sallah ta farilla ba abin da zai hana shi shiga aljanna a gobe kiyama face mutuwa mutuwa kadai ita ce za ta sha makance tsakanin shi da shiga aljanna kuma an sunnanta mana karanta ta a lokacin da mutum ya zo kwanci idan ka taro jiki zuwa shimfiɗa ba abin da ya rage maka face kwanci idan ka karanta ayatul kursi ubangiji ta'ala zai wakilta wanda zai ci gaba da gadinka har zuwa lokacin da zaka falka sannan kuma duk wani shaidani yayi kadan ya kusance ka sai ka kai lokacin da ka wayi gari to dan haka maganar a rubuta ta a rataya wannan irin da ake kafawa wannan kwata-kwata baya halatta bal ma an tambayi al-imamu malik Allah ya ji kansa dangane da rubuta irin su ayatul kursi irin su qul huwallahu ahad da sauransu a jikin bango na masallaci al'imamu malik ya ce ina kin haka ina kyama me yasa saboda baya da asali a cikin karantarwar magabata kuma wannan baya daga cikin girmama alkur'ani da darajar tashi girmama alkur'ani da darajar tashi shine ka karanta ka nace akan karatunsa ka yi kokarin fahimtar abin da yake cikinsa ka yi kokarin bin dokokinsa ba rata ya shi ba haka kawai an gane ko kwata-kwata wannan baya dacewa saboda duk rataya wadda ake da wannan manufa ce inda wannan manufa ce baya da bambanci da laya in kuma ka ce ado ne kai to alkur'ani ba a ado da shi akan haka kawai a zo a rataya ta hanyar da ake ado da alkur'ani shine ka koyi karatun shi ka nace akan karanta shi ka yi kokarin fahimtar abin da yake cikin shi kuma ka yi kokarin yin aiki da abin da ya kunsa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wata'ala muna je cikin kitabul buyu wanda mun tsaya karshen hadisi na 265 hadisin rafi ibn khadij Allah ya kara masa yadda wanda yake faɗa yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana cewa samanul kalbi khabithun wa maharul bagiyi khabithun wa kasbul hajjami khabith manzon Allah yake cewa kudin kare wato kazanta ne ma'ana najasa ne an gane ko kamar yadda Allah ya haramta cin kare to don haka cin kudinsa ma haramun ne an gane cin kudinsa haramun ne baya halatta musulmi ya ci kudin kare ko da arni ne wanda zai yanka ya ci cewa ka ɗaukan masa kai masa suhurin shi wannan haramun ne idan ka karbi wannan kuɗi da kai da wanda yi da kwangiya duka matsayin ku ɗaya da kare da giya duka Allah ya haramta su an gane ku don haka kenan duk abin da Allah ya haramta cin kuɗinsa kuma haramun ne illa abin da kawai shari'a ta toge domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya toge mana a cikin hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa duk wanda wato ya riki kare addini na Allah an gane kuma za Allah ya ce maniktana kalban illa kalba saidin aw mashiya naqasa min ajrihi kullu yawmin qiratan za Allah ya ce duk wanda ya riki kare in banda karen farauta ko kare wanda yake na kiwon dabobi sai ka ƙara na uku shine wanda yake na gadon gona maza Allah ya ce addini na Allah wato yanki biyu daga cikin ladansa zai tawaya a kullum yanki biyu daga cikin ladanka zai tawaya shi lafazin qiraban lafazi ne wanda yake musanna mufrad ɗinsa shine qirab qirab kamar misali wani ma'auni ne to duk da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana misali dangane da qirab a hadisin da yake nuna fadla wato ta sallar gawa da raka gawa manzan Allah ya ce duk wanda ya ma gawa sallah manzan Allah ya ce yana da yanki na lada sannan sai ya ce wanda ya raka ta har aka binne gawar manzan Allah ya ce yana da kwatankwacin yankin da ya samu na farko kowane yankin manzan Allah sai ya ce ya kai girman dutsen uku kaga a nan kuma ya yi amfani da lafazin kira ya ce kowane ɗaya daga ciki ya kai girman dutsen uhudu wanda dutsen uhudu yana ɗaya daga cikin manya-manyan duwatsu wanda galibi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yakan biga mana misali da su wanda mun yi bayani a baya a cikin madina ma za ka yi tafiya ta kusan kilo goma sha hudu a gindin wannan dutse baka kai karshen sa ba shine kuma ya fito ya kama hanyar makka to yanzu kaddara cewa yanki biyu da zai rabu daga cikin ladanka a sanadiyar kare kare a kowane yini a ce kamar girman dutsen uhud kaga anan mutum yayi asara ba wata tsiya ba kuma zai kulla maka a cikin gida to don haka in Allah ya wadatar da kai maganar ka ce wai karnuka za ka kawo ka zuba a cikin gida su yi maka gadiya ka ɗauko ga 'yan gadi hukuma za ta iya baka izinin rike bindiga ma za ta iya ba da izini in har ka cancanta a baka za a iya baka amma maganar ka ɗauko kare ka kawo ka sanya a gida wannan bai dace ba iya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana wanda ya halatta ya rike kare shine mafarauci wanda sana'ar shi farauta ce ta hanyar wannan farauta yake ci yake sha ko mutumin da yake da gona to wannan ba laifi yakan iya rike karnuka su ringa masa gadin gonarsa ko wanda yake da dabobi yakan iya rukon karnuka wanda suna raka dabobi zuwa wajen kiwo sannan kuma suna dawowa da su sannan kuma suna tsaron garkensu wannan kadai shine mutum zai iya yi wannan wanda shari'a ta ba da izinin a rike to wannan ya halatta kuma a tsida kamar karen farauta an gane ko karen farauta wannan ya halatta mutum ya tsida ya ci kudinsa me yasa saboda ubangiji subhanahu wata'ala ya ba da izini dangane da rukunsa kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wa ma allamtum min aljawarihi mukallibin tu'allimunahunna mimma allamakumullah fakulu mimma amsakna alaikum farkon aya ya ce yas'alunaka ma za uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibati wama allamtum min al-jawarihi mukallibin tuallimunahunna mimma allamakumullah fakulu mimma amsakna alaykum wadhkuru ismallahi alayhi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab to dan haka yanda Allah ya haramta wato rukon kare to haka cin kudin sama kuma haramun ne shine anan kenan yace samanul kalbi kabisun manzo Allah yace kudin kare wato najasa ne kazamta ne sannan sai yace wa maharul bagi khabisun manzo Allah yace sadakin karo yace shi ma najasa ne kamar mun yi bayani a baya an ambace shi a matsayin sadaki domin dan abin da ake bata ta hanyar shi ne ake neman yin amfani da ita ta hanyar da kuma Allah ya haramta kamar yadda sadaki da ake biya idan za a auri mace a sanadiyar wannan sadaki ne Allah yake halitta ma namiji mace an gane ko ya kusance ta to don haka a nan kenan sai aka ambaci kudaden da ake ba kenan karo domin yin amfani da ita manzon Allah ya ambace shi akan cewa sadaki shine yace wa maharul baqi wannan khabisun manzon Allah yace sadakin karuwa ko kuma a takaice kace kudin da karuwa take amsa domin shashanci khabisun manzon Allah yace shi ma kazanta ne dan haka kenan anan mun yi bayanin cewa haka kawai in ka san sana'ar ta ne ta dauka ta baka bayyana cewa ka karba amma in wani aiki ne ta ɗauke ka kai mata aiki kuma aikin da Allah ya halatta a yi kamar misali kai ɗan faskare ne ta hudu itace ka faskara mata ta biya ka haƙƙin ka wannan kai halatta ce amma haka kawai wanda sana'a shi haramtacciyar sana'a ce ya ɗauka ya baka wannan bai ya dacewa sai ya ce wa kasbul hajjami khabisun manzo Allah ya ce kuɗin wato wanzami wanda yake mai yin kaho manzan Allah ya ce khabisun ya ce shi ma dai kazamta ne amma mun yi bayani akan cewa abinda ake nihi da khabis a nan ma'ana kudi ne wanda suke koma baya wanda bai dace ba amma kuma ba dan yana nuna cewa haramun ba ne kamar yadda albasa da tafarnuwa da irinsu algarai manzan Allah ya ambace su cewa khabis saboda warin da suke da shi dan shi ne ma yake cewa duk wanda ya ci albasa ko tafarnuwa maza Allah ya ce kada ya halarci wurin sallar mu domin mala'ikun Allah suna cutuwa da abin da ‘ya'yan adam suke cutuwa tafarnuwa mazan Allah ya ambace da cewa khabisa amma ba don haramun bace ba kamar yadda kuma lalataccen abu wanda kai baka da bukatar shi ka ɗauka ka bada sadaka Allah ya ambace shi cewa shi ma khabis ne kamar riga sai ta koke daga baya ko wuyanta ya fara mutuwa sannan zaka dauka ka bada ko kuma abinci sai ya fara tsami zaka dauka ka bada dukkan shi wannan khabis ne anan me ake nihi da khabis shine ay radi wanda yake lalatacce kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد ubangiji ta'ala ya ce ya ku muminai an fi min tsayyibati ma kasabtum ubangiji ta'ala ya ce ku ciyar daga cikin daɗaɗan abin da kuka nema da jibinku an gane ko ka tantance ka zaɓi dukiya ta halak sannan ka ciyar da ita domin duk abin da bawa zai ciyar Allah ba zai karɓa ba sai in dukiya ce ta halak sai ce wannan ma akhrajna lakum min al-ard ubangiji ta'ala yace ku ciyar daga cikin abin da muka fito muku daga cikin ƙasa ma'ana na albarkatunta da duk abin da kuka shuka in ya kai zakka ku fitar da zakka ubangiji ta'ala sai yace wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun kada ku nufaci al-khabitha wanda yake mummuna kaga abin da ake nufi da al-khabith anan ar-radi to don haka shi ma a nan kenan da ya ce wa kasbul hajjami khabisun aibi ma'ana rade ma'ana kuɗi ne wanda yake kaskantacce koma baya to ya halatta shi wanzami idan ya yi kaho abinda aka ɗauka aka ba shi ya amsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi sahihi ina cikin bukhari abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda hadisi ne ma muttafaqun alaihi ya ce ihtajama nabiyu sallallahu alaihi wasallam wa aqaqal hajjama ajra ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi wanzami ya yi masa kahu wanzamin ya masa da ya gama manzon Allah ya dauki ladan shi ya biya shi a wata riwaya ta al-Imam al-Bukhari abdullahi dan abbas sai yake cewa ihtajama annabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa a'ada alladhi hajamahu ajra walau kana haraman lam yu'ti yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi a yi masa kaho an masa wanzamin da ya gama manzon Allah ya biya shi inda haramu ne yace manzon Allah ba zai bashi ba an gane ko to don haka malamai da suka tattara irin waɗannan hadisai da hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda shi ma yana cikin sahihain yake cewa wani wanzami wanda ake kiran shi Abu Abu Bayyiba ya shahara da wannan kinaya tashi yama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kaho lokacin da ya gama fa amara lahu bi sa'in min tamr manzon Allah ya yi umarni aka dauko tiya ɗaya ta dabino aka bashi wa amara ahlahu an yukhaffifu alaihi min kharaji manzo Allah yace kuma kudin harajin sa manzo Allah yace kudin saukaka masa manzo Allah ya gaya ma wakilan sa cewa a saukaka masa a shahid anan manzo Allah da ya gama tiya da dabino manzo Allah ya dauka ya bashi a matsayin ladan kafan da ya masa to dan haka waɗannan hadisai malamai sai suka tafi akan cewa shi wanzami idan yayi kaho idan aka biya shi ya halatta ya amsa abinda baya dacewa ya yanke kudi a farko ya ce sai an bashi kaza an gane ko kada kenan ya allaka zuciyarsa da wannan amma in an dauka an bashi to wannan ya amsa ba laifi bane kenan nan da manzon Allah ya ce khabisun saboda sana'a ce wadda take kaskantacciya sana'a ce wadda take kaskantacciya shi ko mumini abinda ake bukata ya nemi sana'a wadda take ta kwarai mai daraja shi yasa a wancan lokaci suke kyamar wanzami an gane amma fa abin da ake nihi da wanzami hajjam ake nihi shine a hausa muke cewa wanzami hajjam idan aka ce hajjam an ciro shi ne daga alhijama ma'ana mai yin kaho akwai wanzami munayin aka ce wanzami ya hada wanda yake mai yin kaho da wanda yake aski gaba ɗaya mutum yake hada wannan sana'a shi kuma abin da ake kira mai aski ko mu ce ma'aski shi ana kiran shi halak halak kenan mai aski amma in aka ce hajjam shine wanda kawai sana'arsa shine yin kaho kenan in an bashi ya amsa ba laifi bane ba in ba a bashi ba kuma kada ya damu kada ya allaka zuciyarsa dangane da wannan yau za mu tashi babi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى باب العرايا وغير ذلك الحديث السادس والستون بعد المئتين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا وعن أبي هريرة رضي الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق wato malam Allah ya ji kansa ke faɗa cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da hukunce-hukuncen al'araya wato shine darawa a hausa abinda ake kiranta darawa idan aka ce araya jam'i ne na ariya an gane ko ala wazni maɗiya wa adiya idan ka ce maɗiya kenan abin hawa jam'unsa sai ka ce mabaya kamar yadda in ka ce adiya kyauta jam'unsa sai ka ce abaya idan ka ce ariya kenan darawa jam'unsa sai ka ce araya ita yanda wannan mu'amala take kamar yanda malamai suka suranta ta shine mutumin da yake da gona ta dabino sai ya ware wani bangare daga cikin dabinnansa sai ya ba wanda baya da gona domin ya taimaka masa cewa idan 'ya'yan dabinan nan sun kai sunnina ka zo ka yanka ka je ka yi amfani da shi kamar yanda abu ne sananne yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama junansu yake taimaka ma juna wanda daman musulunci addini ne wanda Allah ya gina mu akan taimakekeniya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar akan wato shine ba da kyautar wannan aran dabba wanda ake kiranta almaniha kai ne kana da garke wanda yake na shanu ko na raƙumma ko na tumaki ko na awaki misali a takaice kana da saniya sama da goma kuma kowace saniya kana tatsar nono kaga nonon da kake tatsa ya maka yawa ya hi karfin kai da iyalinka to a irin wannan lokaci sai ka ɗauka sai ka ba wani ya je ya ringa tatsar nonon yana amfani da shi idan lokacin da ta kafe sai ya dawo maka da dabbarka shi ne mazala salama salama yake kwadaitarwa akan irin wannan kyauta kuma sakamakon wanda yi wannan shine aljanna a gobe kiyama to sun saba yin haka mutum ya bada tinkiya ko ya bada akuya ko ya bada saniya ko ya bada taguwa mai nono ga wani dan uwansa musulmi cewa ya je ya ringa ciyar da ita yana tatsar nonon yana amfani da shi in ta kafe ya dawo da ita to shine anan idan kana da gonar dabino wanda baya sai ka ware wani bangare daga cikin dabinnan ka sai ka ce wane na baka bangare ka za ka kula da shi lokacin da ya kai ka zo ka yanka kaga ai ba dabinnan ba ka bashi gaba ɗaya kyauta a a ƴaƴan dabinan ne ka bashi to lokacin da kama wani daga cikin jama'a ka masa irin wannan kyauta sai ya ringa kai kawo cikin garkarka ya janyo wannan abokinsa ya nuna masa ya zo suna shige da huci sai ka ga cewa akwai cutuwa game da kai ka damu akan haka to sai ka ce masa ya kawa ne wannan dabinan naka wanda na baka a yi hashashe a yi kirdada a ga zai yi kamar tiya nawa lokacin da ya kai a matsayin dabino ya bushe an gane ya riga ya zama maga ka bashi sai ka ce a yi hashashe yanzu wannan dabino in ya kai lokacin yinsa aka yanke shi idan ya bushe zai kai kamar misali tiya nawa sai a yi hashashe bakin gwalgwado a ce to wannan dai dabino da na baka a kaɗan ya kai tiya ɗari biyu ya yi ɗari biyu to har zo sai ka auna tiya ɗari biyu ta dabino sai ka bashi sai ka ce daga yau an gane ku karka koma shigo mu gaya dai abinda na baka gaya ni na sai wannan dabino naka shine ake kira da al'ariya an ambace ta da cewa al'ariya domin duk lokacin da kenan ka ware ka bashi kenan wannan baya cikin lissafin ka kai mai gona kai ka bashi kenan wannan ƴaƴan dabino a matsayin nashi ne domin lafazin al'ariya an ciro shi ne daga wannan daga at-ta'arri idan aka ce at-ta'arri shine at-tajarrud mutum ya tsiraita ya wuhinta game da komai kenan lokacin da ya nuna maka bangare kaza na baka ƴaƴan dabino in sun kai ka zo ka yanka kenan anan kai mai gona ka fita daga cikin sha'aninsu ba sa cikin lissafinka a wannan lokaci to wannan shine kenan mai gona da zai yi tabarro ya yi kyauta da 'ya'yan wani bangare na dabinnan da suke cikin gonar shi ga wani idan ya ga yana cutuwa game da kai ka wanda yake masa sai ya kiraye shi a yi hashashe a yi kirdada yanzu dabinan nan zai kai gwargwadon kaza in an yanke ya rushe sai ya auno masa a cikin rumbun shi kenan sai ya bashi in ya so shi sai ya kula da wannan to shine malam sai ya ce wa gairu zalika da ma wani abu wanda yake ba haka ba me ake nihi shine ake wannan kamar misali sayar da bawa kamar yadda zamu ga hadisin da yake tabbatar mana in ka sayar da bawa duk dukiyar da yake da ita in shi mai saya yayi sharadi to gaba daya za a iya hada masa da kuma wato shine karba a wajen ciniki da hukuncin sayar da giya da hukuncin sayar da wato mushe ko kuma gumaka kamar yadda dai duka shine malam ya ce wa gairu zalik to nan sai ya shigo mana da hadisi na farko domin hadisai shidda ne ya zo da su a baba hadisin zaid ibn sabit Allah ya kara masa yadda yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rakhasa li sahibi al-ariya wato yayi rangwame ga ma'abucin ariya an yabi a habi kharsiha ya sayar da an gane ko wannan kenan ariya da yayi da kirdadatta ma'ana ayi hashashe idan aka ce al-khars a Hausa in ma ka ce kirdada ko kuma ka ce hashashe kamar abu sai a je a tambayi masaninsa yanzu wannan abu ne a tare a ganin ka yayi kamar gwalgwadon nawa in dai masanin abin ne sana'ar shi yau da gobe idan ya ce maka yayi kaza to insha Allah in ma ka same shi yayi daidai da yanda yayi hashashen ko kuma ya rage kadan ko kuma ya haura kadan to shine yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rakhasa li sahibi al-ariya yayi rangwame ga ma'abucin ariya an yabi ahadi kharsiha wato ya sayar da ita wato da hashashen ta kenan iya hashashen da akai wali muslim na ga al'imamu muslim shi lafazin da yake cikinsa sai ya ce bi harsiha tamran ai an yabi aha bi harsiha tamran ya akulu na haruka ba wato manzan Allah ya masa rangwamen ya sayar da ita da dabino wanda yake bushashe su waɗanda suka saya su ci wannan dabino a matsayin maka misali shi wannan wanda ka ware dabinai ka bashi ka auno masa abahu ka bashi ka ci gaba da rike dabinnanka to jama'a akwai waɗanda suna da buƙatar ɗanyen dabino maza amma ba su da kuɗin saya saboda lokacin lokaci ne wanda yake na kunci kamar yadda mazan jiya sun rayu rayuwa wadda take ta kunci kamar yadda bayani ya gabata wanda shi kuma sayar da dabino a kan itacensa ba tare da an yanke shi yana matsayin maga a saida shi da dabino wanda yake bushashe kwatancinsa wannan haramun ne wanda kada mu manta bayani ya gabata shine ake kira almuzabana idan aka ce almuzabana shine sayar da ƴaƴan itaciya ƴaƴan itace wanda suke danyu da wanda yake bushashe shine ake kira almuzabana an gane ko sayar da kenan ‘ya'yan itace waɗanda suke ɗanyu da wanda yake bushashe kaga ba za a sayar da maga da dabino wanda yake bushashe kamar a nan ba za ka sayar da hatsi wanda yake gaya a cikin bahu a zo a auna a baka hatsi wanda yake tumu ma'ana wanda bai bushe ba wannan baya halatta saboda me yasa shari'a ta haramta irin wannan ciniki saboda akwai jahala bin nisba littasawi ba maganar an jahilci menene gwargwado duk yanda za a yi sai an samu bambanci shi kuma duk lokacin da abinci ya zama jinsi daya to haramun ne a yi fifiko a cikinsa in ma za a yi ciniki sai dai a yi tamka da tamka kuma hannu da hannu an gane ko tamka da tamka za a yi kuma hannu da hannu kamar misali wannan hatsi ne zango wannan kuma hatsi ne irin wanda yake dan da margo ai suna da bambanci a wajen dandano ga waɗanda suka sani sai kai kake buƙatar wannan hatsi ɗan da margu kai kuma a wajenka ba ka da kuɗin da za ka saya amma kana da hatsi wanda yake zango to a nan baya halatta wannan hatsi zango ka ɗauki tiya biyu ka bada a baka wancan tiya ɗaya sai dai in ka ba da wancan tiya ɗaya kai ma a baka tiya ɗaya fifiko baya halatta me yasa saboda dukkan shi jinsi ɗaya ne to a nan ka ba da maga tiya biyu a baka da biyu bushashe tiya ɗaya wannan haramu ne an gane ko don haka shari'a ta yi hannun sayar da maga da bushashen da biyu cinikin maga da bushashen da biyu shine ake kira da almuzabana saboda a nan an jahilci wato shine attasawi kenan daidaita duk yanda za a yi sai an samu attafadul shi kuma yin tafadul a cikin jinsi ɗaya haramun ne to don haka kuma sai ya kasance jama'a suna buƙatar ita wannan maga kuma lokacin lokaci ne wanda yake akwai karancin kuɗi a hannun jama'a amma suna da dabino bushashe to shari'a sai ta yi rangwamen cewa shi wanda yake da irin wannan araya to wanda yake da buƙatar maga sai ya je ya ba da bushashen dabino a ware masa kenan wasu itacen na dabino in ya so ya ringa zuwa yana yankar magar yana kawo shi da iyalin shi suna amfani da ita har akai lokacin da kenan maga lokacin ta zai wuce ya zama dabino ya yanke abin da ya rage masa shine yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rakhasa li sahibil ariya manzon Allah ya yi rangwame ga shi ma'abucin ariya kin kenan wanda ya ba wani bayan haka ya saya kenan da dabino bushashe to wannan dabin nan wanda ka saya daga hannun wanda ka bashi an maka rangwame wanda yake da bukatar maga ya zo ya baka bushashen dabino ka ware masa ka yanko masa ka bashi an gane ko ka yanko masa ko ka ware masa wasu itace na dabino kenan ka ware masa in ya so shi ya zo ya ringa yanka shi ma ya baka bushashen dabino to don haka kasancewar wannan kuma yana daga wato kyawun shari'a ta musulunci yanda take da yalwata ma jama'a yanda duk wani abu in zai zamanto akwai kunci a cikin jama'a to shari'a tana kallon maslaha ta al'umma sai ta dan sauƙaƙa musu wani bangare tare da cewa abun kwata-kwatan shi haramun ne amma saboda yalwata ma jama'a bakin gwalgwadon abin da jama'a suke da bukatar shari'a sai ta yi musu rangwame don haka malamai suka ce ita wannan ariya asalinta dai mu'amala ce ta riba domin sayar da busheshen maga da busheshen dabino asali haramun ne to amma da yake jama'a suna da bukata saboda karancin kudade a aljihunsu waɗanda suke masu bukata kenan sai aka yi musu rangwame to don haka malamai sai suka zana sharɗa biyar wanda ita wannan ariya ba ta tabbata sai in sun cika sharaɗi na farko kenan shine a tsaya a yi hashashen su da binnan kamar misali na baka uwar dabino kamar guda ashirin ko guda talatin na ce in 'ya'yan sun kai sunni na ka zo ka yanka na baka gaba ɗaya na kai to sai a yi lissafin wannan dabino guda talatin idan aka yanko su a nemi wanda yake masani ya kalla ya ce wannan dabino idan aka yanko shi a kaɗan ya ce wannan ba zai yi ƙasa da tiya 140 ko tiya 150 an gane ko zai yi tiya 140 ko da 45 ko da 50 misali sai a ɗauke nan tsaka-tsakiya idan ya ce ya yi 140 ko 150 sai a ɗauke shi a matsayin misali 140 kuma ya tsaya ya yi hashashen yanda wai a bayan ya bushe kenan ya motsi kenan zai zama kamar tiya 140 in a yanzu ne a magar shi zai yi tiya 150 amma in ya bushe ne zai yi tiya 140 to sai a dauke shi a matsayin tiya 140 kenan shi mai gona sai ya auno dabino tiya 140 ya baka sai ya ci gaba da kula da dabinnansa sannan shi wanda zai sayi irin wannan araya kenan ya zamanto yana da buƙatar magar ne domin ya ci shi a karan kansa ko kuma shi da iyalinsa ya zamanto yana da buƙata ne ba wanda ba shi da buƙata ba shi dan dai ya sayo magar ya kai kasuwa ya sayar a wannan ba buƙata ba ce ba sharaɗi ya zamanto mutum yana da buƙata ne domin cinsa shi da iyalinsa kenan mun gane sharadi na farko shine a yi hashashe kenan yanda in ta bushe magar kenan za ta kai tiya nawa sharadi na biyu ya zamanto bukata ce ta sa mutum ya sayi wannan maga sharadi na uku kuma ya zamanto ba shi da kudin da zai zuba ya saya babu kudi a aljihunka wanda za ka iya zubawa ka sayi magar dole kawai sai da biyu sharadi na hudu a take yanke kai ka bashi da binan shi kuma ya bar maka wannan itace kenan ka ci gaba da kula da su sharadi sai an samu attaqabu kai ka bashi wannan dabino ka auno dabinan ka bashi shi kuma a wannan lokaci sai ya bar maka kenan waɗannan itacen dabinan to ga su daga yau kenan wannan bangare naka ne ka kula da su kenan ka zo kana yanka har lokacin da kenan ka yanke duka abin da yake na dabino domin kasancewar ai ya wuce cin lokaci ɗaya a ce ka zo ka yanke wannan dabino maga ta dabino kamar guda goma ko sama da haka yau ka zo ka yanka ka je ku ci da iyalinka gobe ka zo ka yanka su dama mutanen madina dabino a matsayin a wajensu abinci ne sannan sharaɗi wanda yake na biyar shine za mu iske a hadisi na gaba kenan kada ya haura akan wusuki biyar idan aka ce alwisik wato wani ma'auni ne wanda yake ba da gwalgwadon sa'i 60 wanda duk sa'i shi kuma mudu hudu ne kamar tiyata mu kenan duk wusuki kenan abin da yake badawa tiya 60 kenan 60-60 su biyar tiya 300 an gane ku tiya 300 shine kenan a wannan hadisi na gaba na abu huraira Allah ya kara masa ya yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rangwame dangane da sayar da wato shine ariya fi khamsati ausukin a cikin abin da yake gwalgwadon musiki biyar kenan shi wannan dabino in dai bai wuce ba tiya 300 to ya halatta ka amshi dabino bushashe ka sayar ma shi wanda yake da bukatar magar ko kuma abin da yake kasa da wato shine wusuki biyar amma in dai ya wuce wusuki biyar to wannan baya halatta in dai abin da ka ba mutum ya wuce wusuki biyar aka yi ciniki ka ɗauko da bino busheshe ka ba shi to wannan baya halatta kenan a sayar da shi dole sai dai ka ci gaba da rike shi an gane ko amma duk abin da yake gwargwadon wusuki biyar ko abin da yake kasa da wusuki biyar to wannan ya halatta kenan wanda yake da bukatar maga ya baka bushashen dabino in babu kudin saya a wujin shi kenan ka bar masa wannan dabin nan ya zo ya rinka yankar maga yana zuwa yana ci shi da iyalinsa domin bukata ce ta kai shi zuwa ga haka shine yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rangwame game da sayar da al'araya fi kamsati ausukin a cikin abin da yake gurgudan wuski biyar kenan tiya 300 au duna kamsati ausukin ko abin da yake koma bayan kenan wuski biyar don haka a takaice wannan hadisi asali dai yana nuna mana sayar da wato maga da dabino dai haramun ne me yasa saboda kasancewar anan rangume ne maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake nan asali haramun ne sannan kuma a nan kasancewar abin da ya sa aka yi rangwame larura ce da bukata ta kai wanda yake da bukata baya da kudin saya shari'a ta masa gwargwadon iya abin da wato zai iya saya saboda duk cin kade da iyalin kade kahin a kai lokacin da maga za ta tsaya kenan ba kwa iya cinye tiya dari baya baya baya wuce tiya dari uku daga dai lokacin da maga ta yi kaddar cewa a kullun tiya biyar biyar ma kuke ci a kullum in tiya biyar kuke ci misali in ka ɗauka biyar biyar so ashirin shine tiya ɗari kaga akalla za a yi wata biyu shi kuma galibi da bino daga lokacin da ya yi maga ba zai wuce wata biyu ba za ka ga ya zama da bino ya bushe sannan kuma wannan yana nuna mana ita larura galibi ana daidaita ta da bakin gwalgwado don haka ita shari'a sai ta daidaita iya bakin gwalgwadon cewa wusuki biyar shine ya halatta kenan a yi cinikin ko abin da yake kasa da haka amma idan ya wuce haka baya dacewa sannan anan kuma kada mu takaita abin akan abin da ya shahi da bino saboda anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana misali ne dangane da abin da galibin shi ne suke nomawa a nan domin su sana'ar su noman su noma ne wanda yake na dabino don haka dukkan jama'a waɗanda suke amfani da wasu 'ya'yan itace ya halatta su yi haka ga wanda ba shi da kudin saya an gane ko ba da kudin saya kenan zai iya ɗauko bushashe ya bada a bar masa kenan wanda yake ɗanye ya ringa amfani da shi kenan shi ma in ma menene kada ya wuce kenan wasu kibiyar iya bakin gwalgwado wusuki biyar ko abin da yake kasa da haka don haka anan malamai sai suke cewa kamar yanzu misali kai ne kake da bukata ta dabino za ka saya to wannan wanda yake da wannan ariya duka dabinon nashi bai wuce tiya hamsin ba wannan shi kuma bai wuce tiya dari ba wannan shi ma bai wuce tiya dari ba wannan shi ma bai wuce tiya hamsin ba yaya za a yi to a nan ya halatta mutum ɗaya ya zo ya saya daga wajen mutum biyu ko uku ko hudu ko biyar ya sayi abin da yake gwalgwalon wusuki biyar an gane ko kai kana da buƙatar kai da iyalinka ka samu kamar wusuki biyar ko abin da yake ƙasa da haka kenan shi wannan a wajen shi bai kai ba duka bai wuce tiya dari ba wannan bai wuce tiya hamsin ba to anan za ka iya zauwa ka ɗau busasshen da bino ka ba wannan ya nuna maka kenan itacen nashi a cikin gonar shi wannan shi ma ka zo ka ɗauka ka ba shi kenan mutum dai yana iya sayan abin da yake gwalgwadon musuki biyar ko ƙasa da musuki biyar a wajen sama da mutum biyu ko uku ko sama da haka sannan kuma anan yana halatta kenan mutum guda an gane ko ko kuma mutum biyu ko sama da biyu kenan kowane ɗaya ya sayi wusuki biyar an gane ko kowane ɗaya ya sayi wusuki biyar a wajen mutum ɗaya shi yanzu misali wannan yana da dabino da yawa da ya ba wani kenan anan wannan yana da bukata wannan yana da bukata wannan yana da bukata kenan anan jama'a ne suke da bukata suna da dama kenan anan ya halatta su saya daga wajen mutum daya amma kowane daya abin da zai saya wusuki biyar kada ya saya abin da ya wuce haka saboda anan shi mai sayan shi ake kallo kenan bakin gwalgwadon bukatar shi don kada ka zo ka ba da busasshen dabino ka ringa amsar maga kana kaiwa kasuwa kana saidawa kenan anan abin da muke so mu gane mun dan yi kuskure a bayani na farko kai mai gona ko da ya wuce wusuki biyar kenan in mai saye ne ya zo bayya halatta wanda yake da bukatar maga ka sayar masa shi kadai sama da wusuki biyar sai dai wannan wusuki biyar sai dai ka sayar masa biyar kin ko kasa da biyar kin amma kai dabinan da ka bada ya kai kamar wusuki talatin to a nan kamar mutum shidda idan suka zo kowa yana da bukatar maga to ya halatta kana iya sayar musu su baka busasshen da biyu kowa ka nuna masa bakin abin da zai yanka kenan nashi wanda bai wuce ba wasu ke biyar wanda yake hashashe kenan kamar mutum biyu ko sama da biyu suna iya sayan kowane ɗaya ya sayi wasu ke biyar a wajen mutum ɗaya kamar yadda kuma kasancewar mutum ɗaya yana iya saya daga wajen mutum biyu ko mutum uku ko hudu ko biyar ya saya abin da yake gwargwadon wasu ke biyar wannan kenan ka samu suki biyu a wajensa wannan ka samu suki ɗaya a wajensa wannan ka samu suki biyu kenan a mutum uku ne ka samu suki biyar kai kai mai sayan kai ɗaya ne amma wanda za su sayar maka mutum uku ne amma inda a ce kasancewar kenan mutum zai saya daga mutum biyu ko sama da biyu ya saya abin da ya wuce wusuki biyar to wannan haramun ne kai ne kake da buƙatar magar a wajen wannan sai ka samu suki uku wajen wannan sai ka samu suke uku to bayya halatta ka saya sai dai ka sayi uku a wajen wannan a wajen wannan ka sayi biyu amma bayya halatta ka sayi uku a wajen wannan wannan shi ma ka sayi uku kenan anan ka sayi wusuki shida kai kuma iya abin da shari'a ta halitta maka ka sayi wusuki biyar ko abin da yake kasa da haka الحديث الثامن والستون بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نقلا قد أبدرت فثمرها للبائع إلا أن يشتري المبتاع ولمسلم ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشت... إلا أن يشتري المبتاع wato abdullahi ibn umar allah ya kara musu yadda yake cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man ba a nakhlan qad ubirat manzon allah ya ce duk wanda ya sayar da dabinnansa wanda alhali an buga musu kilidi an gane ko alhali an buga musu kilidi idan aka ce at-ta'bir bil hamza at-ta'bir wato shine buga ma da bino kilili shi kuma sanya ma da bino kilili yana kasancewa ta hanya kamar guda biyu wanda asali ubangiji subhanahu wata'ala da hikimarsa idan ya kai lokacin da itace waɗanda suke mata za su ɗauki ciki domin su bayar da 'ya'ya ubangiji yana turo wata iska wannan iska daga jikin mazan itacen sai ta dauki wani abu sai ta je ta dora ma mata da izinin Allah sai kaga macen itaciya kawai ta dauki yaya ka rasa yanda akai kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wa arsalna riyaha lawaqiha wa anzalna minas sama'i ma'an fa asqaynakumuhu wa ma antum lahu bikhazini ash-shahid wa arsalna riyaha lawaqiha ubangiji ta'ala yace mu ne muke turo da iska da waƙiha wadda take buga ma itace kilili ta ɗau wani abu daga jikin mazan itace ta kai ma matan kai tsaye sai su ɗauki aya a ɗaya daga cikin tafsirin wannan aya da malamai suka yi sannan akwai kuma waɗanda suke masu sana'ar su wannan gonakai na itace in lokaci ya yi sukan ɗauki wani abu daga jikin mazan itacen wanda sun san macen itaciya sun san maza sun san namiji he su ɗauk daga jikin wannan namijin iccen sai su kai sai su ɗora ma dukkan matan itace gaba ɗaya da izinin Allah sai su ɗauki yaya to shine anan yake cewa man ba a nakhlan qad ubirat manzo Allah yace duk wanda ya sayar da dabinansa bayan an buga musu kilili fa samaru hadil ba'i manzo Allah yace ƴaƴan itacen na wanda ya saida ne kai ne kake da gonar dabino ka zo ka buga mata kilili ƴaƴa sun fantsamu an gane ko tunaninka yana kan wannan ƴaƴan itace wani sai ya zo yake da buƙatar wannan gona ka sayar masa da ita ko kuma wata buƙata sai ta kuro ka kake buƙatar ka sayar da wannan itace na dabino domin ka amfana da kudaden to kai ku kare kai ka buga kidiri ga yaya da sun fito to a wannan lokaci shari'a sai ta ba da damar cewa in dai aka yi ciniki shi wanda ya saya ainihi ya sayi kenan asalin su itacen ya saya amma 'ya'yan itacen na wanda aka buga kililin na shi wanda ya saida ne na mai gona ne an gane ko shi ne ya ce fasamar ruhalil ba'i 'ya'yan itacen manzan Allah ya ce 'ya'yan dabinan na wanda ya saida ne sai ya ce illa an ya shi tari ɗan mubuta sai dai in shi mai saya ya yi sharaɗi ya ce masa to ni fa har 'ya'yan na saya in ya yi wannan sharaɗi shi mai gonar ya yarda ya amince to wannan gaba ɗaya da itacen da 'ya'yan na wanda ya saya ne amma in dai ba sharaɗi aka yi in dai aka ƙulla ciniki to wannan kasancewar wato 'ya'yan itacen kenan na wanda ya sayar da gonar ne to don haka a nan shari'a tana lura da dukkan wasu abubuwa waɗanda suke masu biyar shi asalin abu yanzu misali idan ka sayar ma mutum gida aka zo aka yi cinikin gida ka nuna masa gida yana so to ba maganar bayan an yi cinikin gida an gama ka zo ka ce za ka fitar da kyauraye da tagogi da duk wasu abubuwa waɗanda suke biyar gida wannan kwata-kwata baya halatta sai dai in ka masa sharaɗi to na sayar maka da wannan gida fa amma banda kyauraye banda tagogi a nan ne in shi ya yarda ya amince akan haka aka yi ciniki sai ka zo ka fitar da kyauraye da tagogi an gane ko in dai ka riga ka sa kyauri ka sa taga da sauransu to ba maganar in an yi ciniki ka zo ka budda kayan ka ba naka bane nashi ne sai dai in ka yi sharadi shine anan yace man ba anakalan duk wanda ya sayar da dabinnansa kad ubirat wanda alhali an buga musu kilili manzo Allah yace fa samaru halil bali ƴaƴan dabinnan na wanda ya saida ne illa an ya shitari muguta sai in shi mai sayan ya yi sharaɗi ya ce har 'ya'yan itacen na saya to a wannan lokaci ne in kayan ka amince kenan akan haka aka yi ciniki na shi ne sai ya ce wali muslim na ga al'imamu muslim wani lafazi sai ya ce wa manibta a abdan duk wanda ya sayi bawa maza Allah ya ce fama duhulin da zai ba'a dukiyar bawan ta wanda ya sayar da bawan ne kai ne kake da bawa ka danka masa kudi yana kasuwanci yana saye da sayarwa wani sai ya ga bawan naka yana da bukatar ka sayar masa to idan ka saida masa wannan bawa duk abin da yake wajen wannan bawa na dukiya kai naka ne kai mai bawan da ka sayar da bawan ba na wanda ya saya bane ba gaba ɗaya sai ka amshi iya kawai bawan zaka meka masa daga shi sai riga shi ta aiki an gane ko inda wasu kwamfule ma masu tsada na shi duk kana iya amsa dukiya ne daman naka ne bawa da shi da duk abin da ya mallaka na mai gidan shi ne shi ne ya ce wa manibta a abdan duk wanda wato ya sayi bawa maza Allah ya ce to ya san da cewa fa maluhu lillazi ba abu dukiyar bawan ta wanda ya saida ne kenan ba ta wanda ya saya ba ne sai ce illa an ya shitari almubta sai dai in shi mai sayin ya yi sharaɗin cewa to ni ba wannan fa da na saya har kudin har dukiyar da yake da in ka yarda ka amince har abin da ya malla abin da yake hannun bawon to wannan sai a tabbatar da ciniki akan haka wannan yana nuna mana shari'a ta halatta mana duk wani sharaɗi in dai bai saba ma shari'a to wannan ya halatta mutane su yi sharaɗi a wajen ciniki domin asali game da yin sharaɗi shine halarci sai dai sharaɗin da wato ya saba ma kenan shari'a in ya saba ma shari'a wannan koda ya kai sharaɗi na wato wannan batacce ne ba a lura da shi don haka dai wannan yana nuna mana ashe kamar yanzu misali gona idan ka zo ka sayar ma mutum gona in bayan shuka ta hutu ka zo ka shuke gona shuka ta hutu idan ka sayar ma da mai gona in ka sayar ma wani gona to banda amfanin yasa saboda amfanin ya riga ya hutu kai zaka ci gaba da kula da amfaninka lokacin da ya yaya ka yanke in ya so sai ka bar masa gona shi domin kasa ya saya amma in ka sayar masa da gona ba tare da shuka ta hutu ba to wannan duka tashi ce an gane ku amma in ta riga ta hutu wannan kenan na mai gona ne na wanda ya saya ne sai ya kai lokacin da ya yanke kenan sannan ya bar maka gonar amma in shi mai saya ya yi sharadi to har abin da aka shi har shukar da take ciki gaba ɗaya na saya to wannan kuma ya halatta الحديث التاسع والستون بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبئه حتى يستوفئ وفي لفظ حتى يقبضه وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله wato daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mani bita a ta'ama duk wanda ya sayi abinci manzon Allah ya ce fala ya bi uku kada ya sayar da shi hatta ya staufiya wato sai ya karbi wannan abinci a gane ku sawa'an aunanne ne ko ba aunanne ba ne ba misali ni ne na zo wajenka sai na sayi tankin shinkafa muka yi ciniki na damka ma kuɗi amma shinkafa tana can manga zakinka to baya halatta idan wani ya zo wajena yana buƙatar in sayar masa take yanke in sayar masa sai na je na fito da ita daga manga zakinka na kawo ta na ajiye ta a matsayin ta wata ke na ware ta na huddu ta to a wannan lokaci in na haɗu da mai saya ya halatta in sayar masa amma na sayi kaya suna can manga zaƙin ni ban amsa ba to haramun ne in sayar da su an gane ku sai ka karbi abu me yasa saboda duk lokacin da aka saya abu in shi wanda ya saya bai zo ya amsa ba abu ya hallaka wane ne zai dawa asara wanda ya saya na sayi tankin shinkafa a wajenka ban je ba na amsa manga zakin ka Allah ya kaddara wani hadari wata gobara ta hada da kayan gaba daya shi ni zan dau asara ko kai kai zaka dauka me yasa saboda ban rigai ba na karba an gane ko ban rigai ba na amsa in na sayi kaya a wajen kan matukar baka kaya ba su zo hannuna ba idan asara ta tabbata wannan kai zaka dauka misali na zo na sayi kofi a wajen ka ka ɗauko haka daga kan kanta za ka miko min sai ya faɗo sai ya mutu nawa ya mutu na ka ya mutu kai mai shago saboda bai zo hannuna ba to amma da ka miko min da na rike sai ya kuce a hannuna ya faɗi ya mutu kenan kaga ai ba zan ce naka ba wannan nawa ne me yasa saboda na riga na amsa wannan ko bai riga bai zo hannuna ya samu hallaka kenan anan kai zaka da wasara to don haka a nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai mana misali domin abun bai keɓanta ba da abinci kamar yadda ƙarin bayani zai zo nan gaba shi ne ya ce nan mani da ta a ba'ama manzan Allah ya ce duk wanda ya sayi abinci fala ya bi uku manzan Allah ya ce kada ya saki ya sayar da shi ko riban nawa aka baka bai ya halatta ka sai da hatta yastawfiyahu ma'anar yastawfiyahu shine yastaqbihu an gane ku sai ya karba kenan karɓa ku a nan kamar misali in kaya ne waɗanda suke mangaza kenan ka ɗauka a huddu su ka maida su wani gefe ka ajiye a matsayin naka ne ko kuma ka taro da su zuwa kenan mahallinka inda kake saye kake sayarwa kenan ka hudda daga hannun shi kenan kai ka amsa a wani lafazi sai ce hatta ya gabi bahu shine ai sai ya karba abinda ake nihi hatta ya tawfiyahu to shine anan wato shari'a take nuna mana abin da yake cikar kulla ciniki shine kasancewar anan duk wanda ya sayi abu kenan ciniki baya baya tabbata sai idan mutum ya karba sannan abu ya riga ya zama nashi domin abu kafin ya zo hannu yana kan hanyar hallaka in ya hallaka kenan anan wanda ya sayar da abu kenan shine zai dawo asara ba kai wanda ka saya ba saboda abu bai zo hannunka ba an gane kuma sau da yawa ai ciniki yakan ɓaci kafin abu ya zo hannu to don haka shari'a a nan sai ta yi hani dangane da sayar da abinci kafin mutum kenan ya karba ya taro da shi zuwa mahallinsa na saye da sayarwa illa a nan wadda ta haramta irin wannan ciniki shine wato jin tsoron hallakar kaya kafin su iso hannun shi wanda ya saya don kayan nan suna iya zauwa lafiya kalau kuma suna iya zauwa ba lafiya ba kenan wani abu ya tawaye daga cikinsu kenan in har ya zo ka tabbata haka ne kamar yadda aka yi ciniki to wannan abu ya zama naka ya zama mallakar ka za ka iya sayarwa amma in bai zo hannu ba to ciniki bai ida tabbata ba sai in ya zo hannu ciniki ya tabbata illar kenan a nan saboda abin yana kan hanyar hallaka yana iya yiwuwa ya zo hannunka yana iya yiwuwa kuma ya kasa zawa don haka kenan bai ya halatta mutum ya sayar sai in ya wannan yanzu misali so da yawa ai mutum yakan sayo kaya ya yi waya a ludo masa kaya to wannan kaya in dai ka haɗu da mai wannan abokin ciniki ba maganar wannan kaya ka siyar da su sai ka bari har kaya su zo sai ka ce masa dai muna da kaya a hanya bar har su zo amma maganar ka sayar da wannan kaya kafin su iso to wannan baya halatta saboda kaya in kafin su iso hannunka in suka hallaka ba kai zaka dau asara ba shi wanda yake da kayan shine kenan zai dau asara in shi ya ba wani wakilin shi cewa ya kawo in kwa kai ka tura wani wakili ka ce je ka wajen wani ka amso kaya ka turo musu kenan wannan wakili da ka tura ya amsa wannan da ya amsa a matsayin ka yake daidai da kai ne kai ka amshi kaya amma in shi mai kayan shine ya turo kayan a kawo maka kenan kafin kaya su zo hannunka in suka hallaka nashi ne suka hallaka saboda kai baka amsa ba shi shi ya ba wakilin shi kenan ya kawo kaya to don haka shi kuma amsa malamai suka ce ya saba dangane daga wani abu zuwa wani kaga in kamar misali kamar gona ce ko gida ko wasu itace to ta wace hanya ake karba idan na sayar maka da gida kenan karbar gida a nan shine in meka maka takardu in fita in baka gida in gona ce kenan sai in tattare duk wani abu wanda yake nawa ya nawa a cikin gonar sai in bar maka gonar kenan in fita daga sha'aninta kenan taka ce in wani abu ne wanda yake mara nauyi da za a iya amsa kenan in na amsa kame ko na amsa shi kenan ya zama na wuce niki ya tabbata to don haka a nan wasu malamai sai suka tafi akan cewa wato kasancewar shi wannan hani na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama suna ganin cewa ya taƙaita ne dangane da wato abinci wanda ake aunawa suka ce a nan hatta ya staufiya sai ka auna kaga gwargwadon shi kamar misali da za a sayar maka da bagar abinci ko a sayar maka da bahuna na abinci to baya halatta ka sai da su sai ka auna kaga kilo nawa ne ko tiya nawa ce amma duk da cewa a magana mafi rinjaye dukkan wani abu da za a saida da wanda yake aunanne da wanda yake baga ko menene baya halatta mutum ya saida shi sai ya zamanto lokacin da ka karba kenan a wannan lokaci ne ya zama mallakar ka sannan ya halatta ka saida kamar yadda hadisi yake cikin sahihu muslim na ibnu umar Allah ya kara masa yadda manzo Allah ya ce man ishtara ta'aman fala yabihu hatta yastawfiyahu wa yaqbifahu duk wanda ya sayi abinci manzon Allah ya ce kada ya sayar da shi hatta ya tawfiyahu kenan sai ya auna shi ya karba kenan ya tabbatar da nashi ne sannan ya halatta ya saida to dan haka ibnu umar yake cewa kunna nashtari ta'ama juzafan wato da mun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mukan sayi abinci baga a tare in aka ce juzaf shine baga kenan abu a tare sai ya ce fanahana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hatta nan kula min makani maza Allah sai ya hana mu mu sayar da shi anan sai mun dauka mun kai shi wurin mu kenan mun aji da in mun saya a nan gun in mun samu mai saya sai mu sayar masa to maza Allah sai ya ce a'a kenan ya taufi yahu anan sai ka dauka ka canza masa wuri ka kai ya zama mallakar ka sannan zaka sayar da shi hadisi yana cikin sunani abi dawud da musnad na al-imamu ahmad wanda wani daga cikin birnin sham ya gabato ya kawo mai mai irin na abinci mai wanda yake na sha domin ita sham ta shahara dangane da sana'a ta mai musamman kuma mai wanda yake na zaitun ya kawo nan madina a lokacin nan wato shi sahabin sai yake cewa fasawon tuhufi man sawo maguminar tujjar na taya daga cikin 'yan kasuwar da suka taya sai ya sallama min ya sayar mu a lokacin nan sai wani ya taso sai ya dora mun riba sai da ya kai ya dora mun riba wadda ne yadda na amince zan sayar masa na meko hannu zai ya meko hannunsa zan buga mu haɗa kenan an kulla ciniki a lokacin nan ya ce fa aka za rajulun bi zira'i min khalfi sai wani mutum sai ya kama damtse na sai ya rike sai ya janye ya ce faltafattu ilaihi da na waiwaya fa'iza zai dubu sabit sai ga zaidu ne ibn sabit sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa idan zaid ibn sabit fa qala sai yace masa la tabi'uhu hatta tahuzahu ila ila wannan ila rahlika yace kada ka sai kada ka sake ka sayar da wannan hatta tahuzahu ila makanika sai ka tarar da shi zuwa wurinka kenan ka dauka ka kai wurin sana'ar ka tukwa ya ce fa inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama na ha'an zalik ya ce manzan Allah ya yi hani game da haka ya ce fa amsaktu ya sai na janye hannuna kaga a nan wannan hadisi mai ne shi wannan ya kawo mai na sha kenan shi ya sayi man sai ya samu wanda ya ba shi riba zai sayar masa a wannan gu ba tare da ya kusa shi ba sai ya ce masa manzan Allah ya yi hani game da haka don haka abun bai keɓanta da abinci ba duk wani abu da za ka saya baya halatta ka sayar da shi a wannan gun ba tare da ka amsa ka busa shi misali in abu ne na sayar maka sai in dauke shi daga nan sai in maida shi can idan na maida shi can kenan ya fita daga hannunka na amsa ya zama nawa ko da ban kai shi ba can mahalli na an gane ko kenan nan tun da daman ba mahallin kowa bane na gusa shi kenan a yanzu ya zama nawa amma in a wurin ne kafin ka amsa wannan baya halatta ka sayar da shi to don haka wannan yana nuna duk wani kenan abu wanda yake ba abinci ba baya halatta a sayar shi don haka hadisi na hakim ibn hizam hadisi ne ingantacce yana cikin musnad na al-imam ahmad shine sai yake cewa na faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nace masa inni ashtaril mata ya rasulullahi ina sayar kayayyaki na amfani yace fa mallabi yahillu li minha menene ya halatta gare ni wa mallabi yahrum alayya kuma menene ya zama haramun maza Allah sai ya ce masa ya bina akhi ya kai dan dan uwana izabta ta bai'an in ka kulla ciniki maza Allah ya ce fala ta bi uhu hatta ta kalli bahu kada ka sake ka sayar da abin sai ka karba ko ma mai ne in dai ka kulla ciniki to ba maganar ka sayar ma da wani sai ka amshi abin a hannunka kenan ya zama naka sannan ya halatta ka sayar الحديث السبعون بعد المئتين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آم الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يقلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح, ويستصبح, ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شهومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنا قوله جملوه أي أذابوه وتجابر ابن عبد الله الله يكرم سيدا cewa ya ji manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama na faɗa a shekarar da ya ci makka da yaƙi a shekara ta takwas wannan yana nuna mana jarir ibn abdullah ya tantance lokacin da ya ji wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa inna Allah wa rasulahu lalle Allah da manzansa harrama bai alhamri ubangiji ta'ala ya haramta wato sayar da giya a wannan gaba za mu gane cewa ashe haramta abu gaba ɗayansa abu ne wanda ke hannun Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai yake da ikon ya haramta abin da ya ga dama kuma baya haramta abu face akwai hikima a ƙarƙashin haramtawa kuma a nan za mu gane shi mazan Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayinsa jakada ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala yana isar ma al'umma saƙo a madadin ubangijinsa duk abinda manzon Allah ya ce halaka ne ko ya ce haram ne ba shi ya halatta ba ba shi ya haramta ba sako ne na ubangijin shi subhanahu wata'ala ya isa don haka a can yake cewa ala inna ma harrama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mislu ma harrama Allah kusan da cewa duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta daidai yake da abinda Allah ya haramta domin Allah ya ajiye mana ka'ida man yudi'ir rasula faqad ata Allah dan haka anan da yace inna Allah wa rasulahu lalle Allah da manzansa kaga maimakon a ce harrama bai alhamri a zo da alifun tasniya a ce sun haramta sai yace harrama ubangiji ta'ala kenan shine ya haramta bai alhamri sai yadda giya ubangiji ya haramta sai da giya saboda giya kasancewar akwai illa tattare da ita babbar illarta wato shine taba hankali wanda hankali ko babbar ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangiji subhanahu wata'ala da ya jaddada ma bayansa wanda har ma wasu malamai suna ganin a cikin duk ni'imar da Allah ya ma bawa babu ni'ima sama da ni'ima ta hankali an gane ko saboda hankali da shine bawa yakan iya samun tabbata wato akan tafarki wanda yake madaidaici ya san abin da zai amfane shi ya kusance shi ya san abin da zai cuce shi ya nisanta wanda kuma shi hankali yana ɗaya daga cikin addaruriyatul khams abubuwa biyar wanda Allah ya wajabta mana dole ne a kiyaye su amana ce ta ubangiji subhanahu wata'ala addini hankali mutunci wannan dukiya sannan da a yawa rai an gane ko abu na farko addini saboda kiyaye addini Allah ya shar'anta cewa duk wanda ya ridda ya zama datti a cikin jama'a in bai dawo musulunci ba a sare masa wuya yace man baddala dinahu faqtuluhu saboda a kiyaye rayuwar jama'a ubangiji ta'ala ya shar'anta kisasi yake cewa wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs al'aya da fadarsa da yace ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl na uku shine mutunci saboda kiyaye mutunci Allah ya shar'anta haddi wanda yake na kazafi idan kama mutun kazafi to wannan sai an bulala ka bulala 80 dan a kiyaye mutuncin jama'a ba bulala wannan bulala 80 sannan don a kiyaye an gane ko mutunci hallo ubangiji ta'ala ya shar'anta haddi wanda yake na zina sauransu don a kiyaye dukiyar jama'a ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta haddi wanda yake na yanke hannun barawo da sauransu don a kiyaye wato hankali ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta duk wani abu wanda yake sanya maye to giya tana ɗaya daga cikin abubuwan da suke sanya maye su taɓa hankali wanda shi hankali ni'ima ne dole ne mutum ya kiyaye shi duk abin da zai taɓa hankalinsa haramun ne don haka a duk lokacin da mutum ya yi maye za ka ga yana zawa da wasu abubuwa wanda suke irin na mara hankali ya yi abubuwa waɗanda za su haddasa gaba da kiyayya tsakankanin shi da 'yan uwansa musulmi sannan daman ambatan Allah subhanahu wa ta'ala da duk wasu ayyuka na alkhairi ya yi nisa da su kuma shaidani ya samu kenan garabasa kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa inna ma yuridu shaytanu an yuki a bainakum al'adawata wal baghdha fi al-khamri wal maisir wa yasud wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salafa hal antum muntahun to saboda illar giya tana taba hankali ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta ta kamar yadda Allah ya haramta ta cin kudin ta ma haramun ne an gane ko cin kudinta ko dakonta ko ka ba da hayar gida a ringa sayar da ita ko wasu abubuwa gaba ɗayansu haramun ne shi ne ya ce inna allaha wa rasulahu harrama bai alhamari kuma in aka ce giya kada ka takaita kawai cewa akan giya wanda ake sha duk wani abu wanda yake zai taba hankali sunan shi khamr an gane domin lafazin alhamr a yare wanda yake na larabci shine asatir ma'ana lullubi abu an gane ko don haka makayi ake cewa khammirul ina'a ma'ana ku zucce makayi me ake nihi ma'ana ku lullube shi ku rufe shi kar wani abu ya fada cikinsa don haka ita giya saboda tana lullube hankali tunanin mutum ya gushi baya sanin daidai ya ringa gani a baibai bai san ba abin da zai amfane shi ya kusance shi ko abin da zai cuce shi ya nisance shi don haka ake kiranta giya ko ma da mai aka yi ta sunanta giya ko da an canza mata suna don haka malamai suke cewa wato al'asma'u la tughayyiru al-haqa'i sunaye ba sa canza hakikanin abu kamar yadda zaka samu mutane da yawa sun canza mata suna a yau ba sa kiranta giya wani ya ce mun abin da suke kiranta wai al-mashrubatu ruhiyya da sauransu an gane ko to waɗannan ba sa canza mata in dai abu ne mai sa maye sunan shi giya kuma anan karka takaita akan giya ta kwalba duk wasu kaya da ake sha ko da magani ne wanda likita ya ba da gagwalgwadon abin da ya dace marar lafiya ya sha ka ɗauki waɗannan ƙwayoyi don ka sha ka yi maye to ko da bai san ya kama yi ba ka sha giya in dai don ka sha maka yi maye ka sha domin akwai waɗanda suke ɗaukan ƙwayoyi ne na magani su sha ya wuce ƙa'ida kuma sai ya haddasa musu maye in dai ka sha dan ka yi maye shi likita ya ce a sha biyu da safe a sha biyu da yamma misali kai sai ka ɗauki kamar biyar ko goma ka sha a gami ɗaya dan ka yi maye to ko da wannan goma bai tada ka ba a matsayin ka sha giya kake an gane ko to shine sai yake cewa wal maita wato da mushe musai shi ma ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta saboda in aka ce musai duk dabbar da ta mutu ba tare da an yanka ta yanka na shari'a wannan shine ake kira da musai shi kuma musai yana dauke da cututtuka wanda Allah kaɗai ya san iyakarsu so da yawa wata dabba jini ne yakan kume ta a cikin jikinta sai ta mutu ya riga ya bata namun cututtuka sun hada jikin dan a kiyaye lafiya ne Allah ya haramta mana cin musai kamar yadda giya da Allah ya haramta don mu kiyaye hankalinmu to anan da Allah ya haramta mana musai ba don komai ba saboda musai yana dauke da al'amrad da wasu cututtuka waɗanda mikrob wanda yake ya wuce a lissafa wanda Allah kaɗai ya san iya abin da yake cikinta to don haka aka haramta mana ba don komai ba don mu kiyaye lafiya ta hanyar kiyaye lafiya za mu kiyaye rayuwarmu don haka ubangiji ta'ala ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku meka hannayenku zuwa ga halaka in aka ce attahaluka kullu ma yasiru aqibatuhu ila alhalak duk abin da karshen shi zai kai zuwa ga halaka sunan shi attahaluka kaga anan duk abin da ka san in ka ci zai taba lafiyar jikinka to haramun ne ka ci ubangiji ta'ala ya ce wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima duk abin da zai sabbaba maka rashin lafiya rashin lafiya ta kai ka zuwa ga halaka haramun ne to musai da Allah ya haramta mana dan Allah ya kiyaye lafiyar mu shi dan adam a kullun ana bukatar ya kama sababi abinda zai kara masa koshin lafiya duk abinda zai janyo masa matsala a jikinsa to dole ne ya nisance shi yanzu yau in likita ya hana ka cin wani abu na abinci wanda alhali wannan abinci kuma halaka ne akan ka ya auna ya tabbatar maka idan ka ci wannan abu zai iya sabbaba ma rashin lafiya wadda za ta kai ka zuwa ga halaka to haramun ne kai wannan abu bai ya dacewa saboda kiyaye lafiya wajibi ne dole ne mutum ya kiyaye lafiyarsa kuma shi kanshi ai bai gaya maka ba ya hana ka haka kawai don ra'ayinsa a abubuwa ne wanda yake an yi bincike an yi hashashe jikinka baya buƙatar wannan abu ba don komai ba don a kiyaye lafiyarka sannan sai yake cewa wal khinzir ubangiji ta'ala ya haramta wato sayar kaga kenan anan abin da muke so mu gane sayar da mushi haramun ne sayar da mushi haramun ne wanda wasu a yau dabba ta mutu a mace ho take kawai sai su yi kokari su dan yanka su kawo su sayar jinin ma wani lokaci shafa mata ne za a yi auya dabba an tabbata ta mutu ba ta halbawa kawai sai a yanka a kawo a sayar da ita a kira mahauci ya saya wannan kudi da ka ci kaci haram wanda kuma shi mushe gaba ɗayansa kenan da jinin da naman da kitsan da komai da kashin duka gaba ɗaya sai da shi haramu da sai abin da shari'a kawai ta toge menene shari'a ta toge fatar ita kaɗai ce za ka iya hedewa ka ɗauka in an je mai ta to ta tsarkaka tunda ta tsarkaka kuma ya halatta a sayar da ita ita ma fatar in bayan ka hede bai ya halatta ka sai da ta sai dai in an je mai yau maza na sallallahu alaihi wasallam yana cewa dibawa yake cewa duhu yake cewa ayyuma ihabin dubiga faqad tahura duk fatar mushe idan an je mai ta manzon Allah yace ta tsarkaka shine yake cewa duhuru shurudil maitati yace dibabuha je mai fatar mushe manzon Allah yace shine tsarkinta ta tsarkaka idan an je mai shi kadai ne za a iya amfani da shi daga jikin musulmi to shine sai ya ce wal khinzir sannan ubangiji ta'ala ya haramta sayar da alade alade shi ma Allah bai haramta shi ba face domin kiyaye lafiyar mu saboda alade yana dauke da cututtuka da microbat waɗanda sun wuce a lissafa microbe ɗin da yake jikin shi Allah kaɗai ya sani idan a kiyaye lafiya ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta shi wannan duka kamar inda mun yi bayani a baya ba so ɗaya ba so biyu ba duk wani abu da Allah yake haramtawa ya hana bayansa to akwai illar da ta sa Allah ya haramta sannan sai ya ce wal asnami ubangiji ta'ala ya haramta sayar da gumaka me yasa Allah ya haramta sayar da gumaka don mu kiyaye addinin mu wanda kasancewar wannan na ƙarshen shine yafi komai hadari gumaka saboda me yasa asalin duk wata fitina da ta faru a cikin 'ya'yan adam asalinta daga gunki ne an gane ko ko da mai aka yi shi ko da ice aka sassaka ko da laka aka yi ko da wani karfe ko da zinare ko da mai aka yi shi ko da tsumma irin waɗannan gumaka da ake sassakawa haramun ne sayar da su saboda kasancewar babu wani amfani daidai da misikala zarra tattare da su face cutarwa dan a kawar da gumaka ubangiji subhanahu wata'ala ya turo manzanni har aka zo kan cikamakin manzanni fiyayyen halitta dan a gusar da gumaka ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da littattafai har aka zo kan cikamakin littattafan da ubangiji ya saukar shine alqur'ani wanda asali daga annabi adam zuwa ga annabi nuhu karni goma ke akwai kamar yadda abdullahi dan abbas ya faɗa gaba su suna kan tauhidi sai da mutanen annabi nuhu suka sassaka gumaka hotunan salihan bayi waddu da suwa da yahus da yahuk da nasr wanda shaidani ne ya kawata musu haka ubangiji ta'ala da suka juya hannun agogo baya suka daina bauta masa suke bautar gumaka Allah ya turo farkon manzanni shine annabi nuhu domin a kiraye su a dawo da su kan hanya wadda take madaidaiciya to don haka sayar da gumaka haramun ne an gane ku sayar da gumaka shine yake cewa wal asnaf faqila ya rasulullah sai aka ce ya manzon Allah ara'aita shuhumar maita ba mu labari dangane da kitsan musai shin ya halatta a sayar da shi fa inna hayudu labi hasukun domin ana shafe jirage na ruwa tunda shi jirgin ruwa ana sassaka shi ne da icce an gane ku lafazin asufun jam'i ne na safina idan aka sassaka shi da icce icce ko idan aka saka shi ruwa ai shan ruwa yake to idan aka shahe shi da mai to wannan mai yana hana ruwa ya ratsa shi shine suke ba da illa suka ce fa inna hayudu labi hasukun domin ana shahi wato jirage na ruwa shin ya halatta a sai ce suka ce wayu da hannu bi haljulul sannan kuma ana shahi wato idan an je ne fata akan shahi ta da mai wa yastasbihu biha nas kuma mutane suna a ci balbal an gane ko a ci balbal misali kutula ce wadda mai ne ake zubawa sannan sai a janyo lagwami sai a kunna ana ganin haske shine al-misbah kinsu shine yace wa yastasbihu biha nas mutane suna a ci balbal irin fitilar kwai kenan faƙala la manzan Allah sai ya ce a kuwa haramun manzan Allah ya ce haramun ne duk abin da Allah ya haramta amfani da shi to cin kudin shi ma haramun ne kenan anan su suna tambaya wai shin kitsan musai ya halatta a sayar da shi domin ana shahe jirage kuma ana shahe fatu kuma sannan jama'a suna yin hutular wannan a cibar da ita manzan Allah ya ce a ya ce huwa haramun maza Allah ya ce haramun ne sun maƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inda zalik a lokacin nan sai manzon Allah yake faɗa ya ce ƙatalallahu yahuda manzon Allah ya ce Allah ya tsine ma yahudawa ma'ana Allah ya la'anci yahudu inna Allah lamma harrama alaihim shuhumaha yayin da Allah ya haramta musu wato cin kitse kamar yadda ya ce wa alallazina hadu harramna kullazi zufur wa min al-baqri wal ganami harramna alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma aw al-hawaya aw makhtalada bi'ahum zalika jazainahum bi baghihim wa inna lasadiqun da Allah ya haramta musu cin kitse su yahudu bazan Allah ya ce jamaduhu sai suka ringa narkar da kisa thumma ba'uhu sannan sai su sayar da shi fa akalu samana su ci kudin an haranta musu su ci kitse an gane ku sai dai kitse wanda yake gauraye da nama ko wanda yake cikin kashi amma duk kitse wanda yake tsantsa na saniya ko na tinkiya ko na akuya Allah ya haramta ma yahudawa a sanadiyar ketare iyaka da suka yi to da Allah ya haramta musu sai suke narka kitsa idan sun fitar da shi daga jikin dabbobin sai su narkar da kitsan sannan sai su sayar da kitsan sannan sai su ci kudin a sanadiyar haka Allah ya la'ance su ya tsine musu albarka kamar yadda manzon Allah yake cewa qatalallahu yahuda yace Allah ya la'anci yahudu don haka wannan yana nuna mana kasancewar wasu abubuwa ne kenan a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zana mana wanda Allah ya haramta mana wanda a nan abin da Allah ya haramta ba su wuce ba ka lissafa su da yan yatsotsi amma idan aka ce ka lissafa abin da Allah ya halatta bayan da za a yi mu iya lissafe su wannan kuma duk abin da Allah ya haramta ba ya haramta shi bane haka kawai kai tsaye face akwai illar da ta sa ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta don haka karin bayani akan hadisin zai zo a darasi mai zuwa da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك